إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haƙormu a wannan masallacin mai tarin albarka na masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sulhu abi dawud a wannan majalisin namu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi yau muna 18 ga watan sha'ban hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan kuma shine darasinmu na 67 a cikin kitabu sala kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل wannan abu dulama ne ɗaya daga cikin shu'ara na daula ta abbasiyya yake wani waƙe yake cewa ma ahsana ad-dina wad dunya idan ijtama'a babu abun da ya kai kyawun addini da duniya su haɗu ga mutum wa akbahal kufra wal iflasa fil rajuli kun babu abin da ya kai mune a ce mutum ya hada talauci da kahurci wannan abubuwan guda biyu ba abin da ya kai kyawun kaga mutum ga kudi kuma ga addini ga duniya ga addini kuma ba abin da ya kai muni kamar kaga mutum kuma ga ga kahurci kuma ga fatara ga talauci wannan shi ake cewa matsiyaci ba duniya ba lahira ko ba a ci nan ba kuma a je can ba za a ci ba dama dama wanda ku ci a nan ma ci a can to shi wannan ba su ci a duniyar ba ba a ji daɗin duniyar ba kuma ba za a ji daɗin lahirar ba munasabar ka wannan baitin shine in ba kuma ta ba satin da ya gabata mun yi balaguro zuwa wani gari da ake ce mata kannamat don buɗe masallaci to abinda na gani a can shine birge ni shi yasa wannan baitin ya zo mini da in buɗe da shi don na ga masha Allah matasa da Allah ya musu arziki kuma wannan arzikin nasu sai su manta haƙƙin Allah a ciki ba su manta kansu game da arzikin da Allah ya basu ba suka gyara garin sai garin ya kasance kamar wani birni tare da kuma a matsayin ƙauye yake sun gina katafaren masallaci shekarun da su gabata na juma'a kuma kwanakin nan wani daga cikinsu a can hadawa ne suka yanzu kuma sai guda shi kuma ya keɓance ya yi masallaci na kamsu salawata wanda masallacin shi kanshi ana iya juma a ciki kuma ya yi makaranta wadda take ta zamani wadda makarantar ko a saudiya aka yi da ta yi ana gane da ke ko wanda shi ne kenan abin ya birge ni sosai kuma muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa sauran matasa da Allah ya tarhama gumbar su nono su yi koyi da su idan mutum ya kasance Allah ya shi da arziki yana sa sa hanya ta addini ga arziki ga addini to ba abin da ya kai shi ba abin da ya kai shi birgewa idan kuka lura a cikin musulunci idan za a ba da misalin wanda Allah ya shi da arziki kuma da addini babban na farkon wanda misalin shi zai zo kuwa shine Usman Allah ya yi shi da arziki kuma ga addini shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwar Usman take birge sa manzo Allah ya aura masa yarsa ta farko tar rasu ya aura masa ta biyu tar rasu yace da ina da ta uku da na ƙara mata dan mi dan birgewa da dan dan yana birge manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan abu biyu da Allah ya hada masa duniya da ina ma'ana addini da kuma da kuma dukiya dama shi musulmi baya gudun duniya gudun duniyan musulmi shine abinda zai shagaltar da shi daga lahira amma abinda ba zai shagaltar da shi daga lahira ba na duniya baya gudunsa shi yasa ya Allah ya ce muna mutanen kirki mu suke cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar muna fatan Allah ya arzuta mu duniya kyaukyawa da kuma lahira kyaukyawa in ba manta ba za mu tashi babu qiyamil layli eh bayan wannan kuma na manta in gaya muku dalilin wannan da aka samu kuma wasu matasa a jiye jiyen nan sun kira ni su ma daga wani kauye da ake ce ma lema shi ma dai cikin ƙauyukan madawa ne su ma ana ga ginin masallaci bayan sallah za a buɗa shi kuma insha Allah suka ce za su gayyace ni buɗe masallacin duka me ya shayo wannan abin da ake yada na akai wannan shine kenan malam yace babu qiyamul layli babu mai bayani akan qiyamul layli zamu yi cewa guri ya zo daidai lokaci حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من ظاء الله ياتي يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم شيطان ينايم كلي ينايم صورو أكن كير بينكو شيني قافية كرشان كي كير كم متون كير كان بينكو idha huwa nama idan yayi kwana salasa uqadin yana yin tsoro kulli guda uku yadribu makana kulli uqdatin wurin kowanne tsoro yana bugu ma'ana kowanne tsoro yana bugun sa kamar yana daddaba mutum da shi alayka laylun tawilun farqut akwai sauran dare mai tsawo ikwana ana gane da kyau ko ma'ana idan mutum yana so ya tashi dan yayi ibada sai ya daddaba shi yace akwai sauran dare ikwana fa in istayqadha idan mutun yayi karhin hali ya tashi fa zakara Allah sai ya ambaci Allah in hallat uqdatun sai kulli guda ya banye fa in tawadda idan ya samu yayi arwalla in hallat uqdatun sai kulli guda ya banye fa in salla idan yayi salla in hallat uqdatun sai sai tsoro guda kulli guda shi ma ya banye fa asbaha nashitan tayyiban nafsi sai ya waye gari yana cikin nishadi mai farin ciki wa illa idan ba haka ba asbaha khabithan nafsi zai tashi a cikin bakin ciki kaslan da kuma ragwanci da Allah wannan wataran bai gamuwa da wasu sai kaga mutum ya tashi wataran kawai yana jin bakin cikin mutane ana gane da kyau ko to duka wannan yana daga cikin alaka ta yanayin yadda ka tashi daga kwana kinan nan manzo Allah yana nuna idan mutum ya yi kwana shaidan yana kulli guda uku akan kansa yana daddaba sa akan ya yi kwana idan ya so tashi ya yi karin hali ya tashi ya addu'ar tashi da kwana sai tsoro guda ya banye ya yi arwalla sai tsoro guda ya banye ya samu ya yi sallah sai tsoro guda ya banye sai mutum ya tashi a cikin farin ciki a wannan inin ya tashi a cikin farin ciki matsalan ko da kulli guda ya saura za ka tashi akwai sauran matsala domin akwai wanda zai iya tashi yi arwalla amma ya manta da addu'ar mi addu'ar mi addu'ar tashi da kwana ya yi arwalla ya yi sallah amma kuma za ka ga a cikin bakin ciki ya ini a akwai matsala tsoro guda bai banye ba ana gane da kyau ku wannan shi ne kenan a takaice dai kula da waɗannan zai taimaka mana a wajen samun farin ciki a cikin ini حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الله بن أبي قيس يقول قالت عائشة رضي الله عنها لا تدع قيام الليل تشي كذا كبر قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه دمين من الله يا كسنتي بايا برين قيام الليل وكان إذا مرض كما يا كسنتي إذن يرش الله أو كسل ko ya yi ragwanci sallah ka'idan yana yin sallah daga zamne wannan wasiya ce ta aisha ga ɗaya daga cikin ɗalibanta ta ce kada ka bar kiyamun laili domin manzon Allah ya dawoma akan kiyamun laili har ya rasu kuma in yayi rishin lahiya ko ya gaji yana yin kiyamun laili daga zamne wannan hadisin dalili ne akan ka'ida fiqhiyya da suke cewa jinsun nawafili awsa'u min jinsil fara'id a wata ibara suna cewa yughtafaru fil nawafil ma la yughtafaru fil fara'id ma'ana ana yahi ma mutum wani abu a cikin farilla a cikin nafila wanda a cikin farilla ba a yahe shi yanzu dan saboda kasala ya halatta kai sallah ta farilla daga tsaye eh, daga zamne dole daga me zaka yi ta dole a tsaye zaka yi sallar farilla ko ka ki ko ka so komi gajiyar ta ko sai in duka wahawa baka da to amma sallah ta nafila kawai yan gajiya kuma lahiyar kalau ma kana iya kai me kai ka da zamne kuma ka samu lada ana gane da kyau ko ma'ana dai nafila ana sauƙaƙe ta don saboda a ƙarfafa wa mutane gwiwa na su ta yi حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى حدثنا ابن عجلان عن القعقاء عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا ألا يجيك متنندا قام من الليل يتاشد الدري فصلى سيي سلى wa aiqaza imra'atahu ya tayar da matarsa fa in abat idan taki ta tashi nadha fi wajhiha alma'a sai yayyafa ruwa ga huskarta rahimallahu imra'atan kuma Allah ya jikan matar da qamat min al-layl ta tashi da darban qiyamul layl fa sallat sai tayi sallah wa aiqazat zawjaha kuma ta tayar da mijinta fa in aba idan ya kiya nadhat fi wajhihi alma'a sai ta yayyafa ma sai ta yayyafa ruwa ga huskarsa anan manzo Allah yana fatan alkhairi ne ga namijin da zai tashi yayi qiyamul layl ya tada iyalinsa ita ma ta yi ga macen da za ta tashi ta yi qiyamul layl sai ta tada mi mijinta shi ma yi ana gane da kyau ko har ma in yake tashi sai ta dan yayyafa mishi ruwa ma'ana yayyafa ruwa na wasa ba wai na keta ba ba ta kwaso ruwan kankara ta ta bungula mishi kuma dan yayyafa ne za ta yi ko zai yi shi ma bangaren mace ita sai an rika sara ana dubin bakin gatari in kin san irin wanda ba su barin ta kwana ne irin masu saurin hannun nan ne to a yi a hankali kada a je a wajen bidar kiba a tono rama ko wajen tashi kai sallah ya saka mata laushi ga baki a takaice dai wannan dama Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan kenan taimakon juna a wajen biyayya ga Allah حدثنا ابن كثير حدثنا سفيان عن مسعر عن علي بن الأقمر وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر المعنى عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة قال دكني سوانا سابان قدابي سنتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-layl idan mutun ya tayar da iyalinsa da dare suka yi sallah fa sallaya suka yi sallah a tare aw salla raka'ataini ko kuma suka yi sallah raka'a guda biyu kashi raka'a guda biyu ma kawai suka yi jami'an a tare kutiba fi dhakirina wadh-dhakirati za a rubuta su a cikin az-zakirina wadh-zakirati Allah ya ce a cikin wata aya mai tsawo innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati a can kasa yace wadh-dhakirina Allah katiran wadh-dhakirati a karshe a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima to sune az-zakirati kin wanda Allah ya zano yace ya tanada musu wata gafara ta musamman da kuma sakamako wanda yake mai girma a takaice malam yace wa lam yarfa'hu ibnu kathir shi a riwayar ibnu kathir bai daga shi ba zuwa ga manzon Allah ma'ana ya kashi a matsayin mawqufi wala zakar aba huraira kuma shi bai ambato abu huraira ba ja'alahu kalama abi sa'id sai dai ya san ya san magana ce ta abu sa'id qala abu daud rawahu ibn mahdi an sufyana qala wa urahu zakara aba huraira shi a riwayar sa ya ambaci abu huraira qala abu daud wa hadithu sufyana mawqufun shi hadithun sufyan mawqufi ne a takaice dai wannan hadisin wa masu girma yana nuna falalar sallah tare da mi tare da iyali Allah ya ce wa'amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umurci iyalinka da yin sallah kuma ka yi haƙuri akan yin haka don sa mace ta kula da sallah abu ne mai wahala sosai musamman in Allah ya jarabce ka da matar da bata taso a gidan da ake kulawa da addini ba ko mace mai addini zaka ga bangaren sallah ana dan samun nakasu to balantana wadda me yake da suna ko da ka ɗauko ta akwai matsala a dangane da sallah a takaice dai kada mu bari wannan fallar ta wuce mu ta mu rika yin sallah tare da iyalin idan kuka lura idan aka kawo amarya amgo ya shigo musulunci me ya karantar da mu farkon abin da ya kamata su yi me ya kamata su fara yi sallah raka'a guda biyu dan a nuna muna gidan auren gida ne na ne na ibada ba gida bane na holewa kamar yadda saura suka ɗauki aure gida ne na ibada kuma an wara da raka'a biyu to ya kamata a ce lokaci zuwa lokaci ana yi kuma abu ne mai sauki in dai har kai da matar kun gane ma juna domin akwai lokacin da ko baka so ko ba ta so sai kun tashi tsakiyar dare ana gane da kyau akwai lokutan da dole sai an tashi tsakiyar dare an yi wani an yi wani al'amari to an ƙara wannan al'amarin ai raka'a guda biyu a ƙara sunna ana gane da kyau ko wannan an turfarantar na masu aure ne to zure ku dake kunnuwan babun nu'asu fi salati babu mai bayani akan an-nu'asu fi salati an gaje a cikin sallah ka san ku akwai matsala ko an gaje a cikin sallah حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة, رض... عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي منظى الله ياتي إذا نعس أحدكم في الصلاة إذا تينكو يوار جنجدي أتكين صلى فليرقد تو يكونتا حتى يذهب عنه النوم حسيقوانا ياتهير مسا فإن أحدكم دومين تينكو إذا صلى وهو ناعس idan ya rika yin sallah yana cikin angaje yana cikin kwana la'allahu yazhabu yastaghfiru mai yiwa zai tai wajen neman gafara fa yasubba nafsahu sai ya zaki kansa wajen me yake da suna aske gira a cire idanu ko wajen neman gira a cire idanu ma'ana dai wajen ka nemi gafara sai ka zaki kanka ko wajen ka nemi gafara ma sai ka nemi azabar Allah to irin wannan sai manzo Allah ya ce mutum ya kwanta me yake da suna don saboda kada aje a fada a cikin abin da ba a so domin lokacin da mutum yake an gashe komai yana iya zo masa حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل إذا تينكو يتاشد الدرين قيام الليل fasta'jama alqur'anu ala lisanihi sai halshen sai ya fara gwaranci game da karatun qur'ani shine ista'jama sai halshen sai ya fara gwaranci ma'ana ya fara ma bai ma san me yake hodi ba alhali kuma karatu yake yi falam yadri ma yaqulu bai san abin da yake faɗa ba falyattaji to ya kwanta dukkanin shi dai dan kada a je wajen neman gira a rasa ido ne ana gane da kyau ko kenan dai in kana angaje a cikin sallah abinda aka yi so ka zamna ko kuma ka kwanta har kwanan ya tai sannan ka ne sannan ka yake da suna sannan ka ci gaba yan magana suka ce shashanci wai angaje bakin rijiya ana gane da kyau ko to kai ma in kana sallah kana angaje kamar kana bakin rijiya ne kana angaje wajen ka ce rabbana atina fid dunya hasana sai ka ce rabbana atina fid dunya sayyi'a ana gane da kyau ko Allah ka ban mummuna a lahira kai ta ganin muni kuma حدثنا زياد بن أيوب وهارون بن, هم وهارون بن عباد الأزدي أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم حدثنا عبد العزيز أن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد من الله يشق مسلاتي وحبل ممدود بين ساريتين سيقا وتيجيا wadda take mai kakka an dama ta a tsakanin sariyatai ne ma'ana a tsakanin mai ake ce mishi gimshiki guda biyu kamar misalin wannan tsakanin gimshiki guda biyu faƙala sai manzo Allah ya ce ma hadal habl me wannan yagiyar da aka dama faƙila ya rasulallah hadihi hamnatu bintu jahshin sai aka ce ya manzon Allah wannan aikin hamna ce el jahash wannan suna ne na mata wanda ban ji ana yawan sa shi ba kuna isa shi a dictionary kinku na sunaye hamna hamna hamnatu suna ne kenan na mace tabi na mace sahabiya wadda take da tarihi mai kyau yace tusalli wannan hamnakin ta kasance tana sallah fa idza a'yat idan ta gaji a cikin qiyamul lailin da take yi ta'allaqat bihi sai ta jingina ga wannan yaggiyar da ta dama فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمن ذا الله يتي لتصلي ما أطاقت تيسلر أبن تديا فإذا أعيت فلتجلس إذا تجزي تتزمنا قال زياد زياد يتي فقال سيمن ذا الله يتي ما هذا menene wannan ma'ana da ya ga giya an dama a cikin masallaci qalu fa qalu sai suka ce li zainaba a wata riwayar sai aka ce na zainab ne tusalli ta kasance tana sallah fa idza kasilat aw fatarat dukkanin su ma'anan su guda idan ta gaji amsakat bihi sai ta rike wannan yagiyar dan kada ta fadi fa qala sai manzo Allah yace hulluhu ku walwale wannan yagiyar ku banye ta fa qala sai ce li yusalli ahadukum nashatahu dayanku yayi sallar abin da yake na nishadin sa daidai gurgurdan iyawarsa fa idza kasila idan ya gaji aw fatara falyarkud idan ya gaji ko ya wahala to ya kwanta ko ya zamna ya huta wannan hadisin kenan wata mata ce mai yawan sallah ana ce mata hamna wata riwayar ma zainab ce a masallaci take sallah lokacin da babu kowa sai ta dama ya giya in ta gaji da tsayuwa sai ta jingina ga wannan giyar don kada ta faɗi ko kuma don ta ci gaba da sallar to shine da manzo Allah ya gani ce a kwance wannan yagiyar ta yi daidai gurgudan iyawarta domin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan inda zaka tuna ma mutane shi shine in lokacin kiyamul layli kaga mutum yana tsaye yana angaje sai ya ta yawadi kuma ya komo kuma ga ya san dare ya ci gaba da sallah irin wannan kenan yana da kyau mutum ya san zai iya haduwa ya zamna ko ya jingina ya halatta ma mutum ya jingina ana gani da kyau ko domin tana abin da yasa aka hana jinginawarta domin inda har mutum zai jingina dan yana kwana wanda kuma shi kadai ke sallah idan mutum na sallah liƙe baki yake yi ko me yake yi karatu yake yi kenan in har dai za ta yi angaje babu zancen me babu zancen karatu amma kai da kake bayan liman kai dama ba karatu kake ba me kake yi saurare kake yi to shi yasa malamai suke ganin wanda yake bayan liman shi ya halatta ya jingina domin ya tabbata a hadisin da muka karanta a baya lokacin da aka yi sallah ta kisfewar rana akwai wasu daga cikin sahabbai tsananin jima wanda aka yi ana tsayuwa sai da suka suna jinginawa ga gina to wannan sai nuna ya halatta a wajen qiyamul laili in mutum ya gaji ana gane da kyau ko in shine in yana daga cikin wanda suke bayan liman yami ya jingina ana gane da kyau ko ko wanda yake da sanda ya ya miki da suna ya ya dogara da sandar wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam a takaice dai in mutun ya gaji ya zamna shi yahi malam yace babu man nama an hisbihi babu mai bayani akan wanda yi kwana game da hisbihi a wirdihi ma'ana mutun ne ya saba qiyamul layli yana karanta adadin hizbi kaza to sai kwana bai wannan adadin da ya saba yi ba to ya zai yi shine ma'anan man nama an hizbihi ay an wirdihi al-laili ko al-yawmi wani abu da ya saba karanta da dare na alqur'ani a cikin sallar dare حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان حاء وحدثنا سليمان بن داود ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب المعنى أن يونس معنى دق يونس عن ابن شهاب دق ابن شهاب أن السائب ابن يزيد وعبيد الله للي سائب ابن يزيد عبيد الله أخبراه سنباش لاباري أن عبد الرحمن بن عبد قال أكنت وعبد الرحمن بن عبد سنتي عن ابن وهب عن ابن وهب بن عبد القاري قال سمعت umar ibn al-khattab yaqulu naji umar dan khattab yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace man nama an hizbihi duk wanda yayi kwana bai samu yayi nafilar da ya saba yi ba au an shay'in minhu ko kuma bai cika nafilar ba ma'ana ya saba raka a goma sha ɗai sai yayi takwas kwana ya ɗauke sa bai samu yi ba har asuba ta yi shine ma'anan au an shay'in ko kuma wani abu ya rage fa qara'ahu ma baina salati al-fajr wa salati az-zuhri sai yayi sa yayi wannan karatun in karatu ne zalla in kuma sallah ce duka sai yayi wannan karatun tsakanin sallar asuba da sallar azhar ma'ana bayan sallar asuba har zuwa azhar kutiba lahu za a rubuta masa ka annama qara'ahu min al-layl kamar wannan sallar ko wannan karatun yayi sa ne da dare ana gane da kyau ko wannan hadisin a takeice yana nuna jawazu qada'in nawafil halaccin mutun ya ramka nafila ya halatta mutun ya ramka nafila amma nafilar da mutun ya saba yi a koda yaushe misali lokacin ramadan zai kama akwai sallar tarawihi mutum ya saba yi sai wata ran bai samu ya yi ta ba to ya halatta ko da bayan sallar asuba in ya tashi ya yi ta ana gane da kyau ko wannan shine kenan malam yace babu man nawal qiyama fanama babu mai bayani akan wanda yi niyyar qiyamul laili sai kwana ya dauke sa yayi niyyar zai tashi yin qiyamul laili sai kwana ya dauke sa to ya ne al'amarinsa haddasana alƙa'anabiyu an malikin an muhammad ibn al-munkadir an sa'id ibn jubairin an rajulin indahu radiyin daga wani mutum wanda yardadde ne a wajensa ma'ana ana karɓan hadishinsa anna aisha ta zaujan nabi sallallahu alaihi wasallama akhbaratu shi wannan mutunan ya ce matar manzon Allah ta ba shi labari aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala akan cewa manzon Allah ya ce ma min umri'in takunu lahu salatun bilailin babu wani mutum da yake da wata sallah da ya saba yi da dare yaglibuhu alaiha naumun sai kwana ya rinjaye sa bai samu yayi ta ba illa kutiba lahu ajru salatihi face an rubuta masa sakamako na ladar wannan sallar wa kana naumuhu alaihi sadaqatan kuma kwanan shi da yayi zai kasance sadaka a gare sa ba san ko ana gane da kyau ba kai ne ka ce yau insha Allah sai zan tashi yi kiyamun laili kuma haka sare fai ana gane da kyau ko sai kuma aka zo baka samu ka tashi kai wannan kiyamun lailin ba to wannan hadisin manzo Allah yace za a rubuta maka ladar kamar kai wannan sallar dalilin mi dalilin niyya wannan hadisi dalili ne akan kaida malamai suke cewa an-niyyatu ablagu min al-amali an-niyyatu ablagu min al'amali niyya ta hi aiki mahimmanci mutum yakan iya yi ƙiyamun laili bai samu lada ba wani kuma yakan iya bai yi ƙiyamun laili ba kuma ya samu ladar ƙiyamun laili dalilin mi dalilin niyya shi wancan ya yi ƙiyamun lailin dan riya ba dan Allah ba to ya yi bai samu lada ba shi kuma wannan bai yi ba dalilin niyya an ba shi lada shi sa suke cewa niyya ta yi aiki mahimmanci shi yasa nake shawartar ku a wanda suka saru hudu mu a yau mun yi bayanin kurakuran mutane game da shiri domin tarbin ramadan sai muka ce daga cikin kuskuren mutane shine rishin yin tsari tun kamin ramadan mutum ya yi wani tsari na cewa in ramadan ya zo ga abin da zai yi sai na ce wannan tsarin da mutum zai yi ce in ramadan ya zo zai yi kaza zai yi kaza na ibada kaza ya yi misali ce in Allah ya so in Ramadan ya zo kuma kai niyya mai ƙarfiwa ba wai kai niyya abin da ka san dama ba za ka iya ba misali wani talaka wanda ci da sha da kai ce in Allah ya so lokacin azumi sai na ciyar da mutum goma a lokacin buɗe baki shi kuma ko shi buɗe bakin da yake samun yin shi Allah gaya da kyau ko shi ma wannan ya sa abu ne mai wahala ha mai dan karamin hali wanda ya san kana iya yiwa yayi to misali mutum ya yi niyyar zan yi mabutun goma buɗe baki a lokacin azumi sai azumin ya zo bai samu damar yin haka ba dalilin wannan niyya Allah zai ba shi ladar kawai ya yi ne kamar ya ce da waɗannan mutane ana gane da kyau kenan tun yanzu kowanne daga cikin mu yayi niyyan ayyukan alkhairin da zai a lokacin Ramadan ko Allah ya kaddara bai samu yi ba wannan niyyar za ta tabar da shi mun kawo wani ɗaya daga cikin magabata da yake ma ɗansa nasiha gabatowar ramadan ya ce masa ya waladi inuwil khair fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaita alkhair kai niyyar ayyukan alkhairin da zaka yi a lokacin ramadan domin ba za ka gushe ba a cikin alkhairi matukar kana da niyyar yin alkhairi ma'ana ko da baka samu kai alkhairin nan ba Allah zai baka ladar wannan kenan mu tsara mu yi plan mai kyau kamar yadda in kana da biki tun da sauran kwanaki kake tsara ga abin da za ka yi kaza ga kaza ga kaza da za ka yi to haka ramadan ya kamata a ce mun yi tarbiyya da wannan Allah ka ba mu ikon yi ka nuna mana ramadan babu ayyul laili afdal babu mai bayani akan wanne ne daga cikin dare yahi ma'ana wanne yanki ne na dare qiyamul laili ta muhimmanci حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن هشام عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة وبنجشم albarkokinsa da ɗaukaka sun tabbata a gare sa albarkokinsa sun yawaita maɗaukaki yana sabka kulla lailatin a kowanne dare ila sama'i duniya zuwa ga sama ta kusa ana gane da kyau ko ma'ana sama wannan ta kusa ga duniya ma'ana sama ta farko hina yabqa thuluthul layl akhir lokacin da ɗai cikin ukun dare yake yin saura na ƙarshe in ka raba dare gida uku to ɗai na ƙarshe a lokacin Allah yana sabkowa a ƙasa fa yaqulu sai yace man yad'uni fa astajiba bala. wa zai roƙo na in karɓa masa man yas'aluni fa u'tiya wa ki tambaya ta in bashi man yastaghfiruni fa aghfira lah wa ki neman gafara ta in gafarta masa kidan wannan shine yanki na dare mafifici a wajen mi a wajen tashin kiyamul laili yanki na karshe wanda daga shi sai lokacin ketowar alfijiri ana gane da kyau ko muka ce wannan lokacin nadaran kuma lokacin ne shaidan yake korar gayu su yi su kwanta ana gane da kyau ko zuwa karfe uku na dare sannan za a je a kwanta ba za a tashi ba kuma sai kusan azzawar in ma an yi za an tashi da azzawar ke shaidan ya kore su ya hana musu samun falala ta dare su kuma mutanen kirki a lokacin suke ne a lokacin suke tashi ana gane da kyau ko a takaice wannan hadisi akwai matsala ta aqida a ciki shine wannan hadisi dalili ne akan sifatun nuzul ثبوت صفة النزول لله تعالى تبتر da siffa ta sabkowa Allah madaukakin sarki daga cikin siffarsa yana nuzuli ma'ana yana sabkowa daga inda yake ya zo wani wuri wannan kuma siffar an samu su daga cikin mu'tazila da ake cewa mu'attila suna kore wannan ana gane da kyau ko akwai kuma su daga cikin mujassima su kuma wanda suke siffanta ya ga yanda siffar sabkowan mata Allah take to su kuma ahlus sunna tsakatsakiya suke za su tabbatar da cewa eh Allah na sabkowa amma ya Allah ke sabkowa wannan kuma Allah shi yami shi ya bar mu kansa sani shi yasa al-Imam Shafi al-Imam Ibn al-Qayyim yana da wani wani baiti wanda ina jin dadin sa sosai a babi na aqida ake cewa lasna nushabbihu rabbina bi sifatina innal muwassif 'abidul الأوثان كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل إن الموص إن المجسم كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه بمشرك نصراني أو عطل الله العظيم من وصفه فهو الكفور وليس ذا إيمان yake cewa duk wanda yake siffanta ga yanda Allah yake to shi kamar ba nasare ne domin sun ce annabi Musa Allah ne kuma ga yadda yake wanda kuma ya ce Allah ba da siffa ko guda ana gane da kyau ko Allah ba ya gani Allah ba ya sabkowa Allah ba ya ji Allah ba ya kaza to shi wannan kawan ma ya ce babu Allah ne gaba daya ana gane da kyau ko shi ne ya ce fahuwal kafuru wa laisa za imani to shi wannan kahiri ne shi ba da ma imani kwata-kwata kenan dangane da siffar Allah madaukakin sarki kai musulmi an ce Allah yana kaza ka yadda Allah yana haka ba tare da ka siffanta ba ga yanda ne ga yanda yake yi shi yasa lokacin Imam Malik wani ɗaya daga cikin Mu'tazila ya zo wajensa ya ce an ce Allah yana Allah yana daidaituwa akan al'arshi ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa an ce Allah yana daidaituwa akan al'arshi to ya yake daidaituwa sai Imam Malik ya ce masa al-istiwa'u ma'lumun wal kayfiyatu majhula was su'alu anhu bid'ah yace in dai an ce daidaituwa mun san a ma'ana ga abinda ake ce ma daidaituwa amma ya Allah ya daidaita kin shi wannan ba wanda ya sani in ba Allah ba tambayar kuma ya Allah yake daidaituwa kin bid'a ne yake shi ka bani wuri ya kore sa ana gani da ko wannan shine kenan babu waqti qiyamin nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-layl babu mai bayani akan lokacin da manzon Allah yake tashi yin qiyamul layl حدثنا حسين بن يزيد الكوفي حدثنا حفص عن هشام بن عروه عن أبيه عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقظ الله ليوقظه الله عز وجل من ذا الله يا كسنتي الله مدوكاكين سنتي yana tayar da shi billaili da dare fama yaji'u saharu as-suba ma'ana lokacin ketowar alfijiri baya zuwa hatta yafruga min hizbihi face ya kare abin da ya saba yi na qiyamul laili ma'ana kamin alfijiri keto ya kare sallar da yake yi حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا أبو الأحوص وحدثنا حناد عن أبي الأحوص وهذا حديث إبراهيم عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ناتم بي عائشة جمدا سلم منزل الله faƙultu laha sai na ce mata ayyu hinin kana yusalli a wani lokaci ya kasance yana sallah qalat ta ce kana idan sami as-suraha qama fa salla ya kasance idan ya ji as-surah ma'ana ya ji ƙaran zakara yana tashi fa salla sai ya salla kun san zakara a tsakiyar dare yana mi yana yin ƙara yana yin kuka dama ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله idan kuka ji ƙaran zakara ku nemi ku roki Allah falalarsa fa innahu ra'al malak domin ya ga mala'iku ne wa idza sami'tum nahiqal himari shi kun ji sunan malan nashi babu dadi amma in kun ji ƙaran jaki to fa ta'awwazu billahi fa innahu ra'a shaytanan to ku nemi tsarin Allah domin ya ga shaytani ne ana gane da ke ku wanda shi ne kenan to manzo Allah karan zakara yana tada manzo Allah lokacin asuba a takaicen wa masu girma wannan hadisin yana nuna yana daga cikin alamar Allah yana son ka ka rika ji kawai tsakiyar dare ka tashi ana gane da ke ku shi akwai wanda in yi kawai tsakiyar dare ya tashi sai ce babu lahiya na ma kasa bana shi kun bai san Allah yana tada shi bane tashi kiyamul laili maimakon yi amfani da wannan fallon cewa har a uzu billahi kwana ya ɗauka ta in an yi rishin sa'a ya ɗauki portable ya shiga yana yana rubuta ki a allin ana gaya da kyau wa a sama yanzu mu yi cacin mu yi hira shi kuma allah ya tada shi don su yi hira ma'ana ya gana da allah amma bai san wannan ba wallahi akwai wanda za ga allah ya musu wannan falalar akwai talatti zuwa da na sani da na zaman kaka take muna na tashi a wurinta ni dai asuba ba ta taba yi ba ban ganta halke ba ita da kanta ma take faɗi kamin lokacin asuba ya kawai sai ta shi kwana duk inda yake ya tsaye ya tsaye da ka tashi take isko tana sallah wata ran har irin abubuwan nan da ake gani musamman a ƙauye na kasan ƙauye lokacin akwai iskoki da da mayu ana ganin su hakan ga sai ta ba da labarin ayyo ta ga abu kaza tana sallah ta ga musta da musta da kafa biyu a san kaga musta da kafa biyu akwai matsala ko wannan shine kenan na'am a takaice dai idan mun Allah ya bamu wannan damar mu yi amfani idan muka samu dama mu dame balan yace haddathana abu tauba an ibrahim ibn sa'd an abi an abi salama an aisha qalat ma alfahu saharu indi illa muttaja'an tace asuba ba ta taba isko manzon Allah ba face yana kishingide ana gane da ke ko illa na'im illa na'iman ko yawa illa na'iman ba kwana ba take illa muttaja'an ana gane da ke ko a hausance zaka ji an ce mutun yana kwance ya an ce mutun yana kwance yanzu wanda ya gishin gida shi ma yana mi yana kwance to shine ma'ana illa na'iman ai illa muttaja'an ba wai yana kwana ba kinan laysa an-nawmu bi ma'anahu al-haqiqi ta'ani annabi sallallahu alaihi tana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da subaki yana hulki ma'ana ya kare sallar shi حدثنا محمد بن عيسى حدثنا يحيى بن زكريا عن إكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي na tuna ga wani albishir da na gana amsar wannan kudin na keskin wanda muke sabin musulunta a kwanakin da muka samu ta ONG Allah ya saka musu da alkhairi ana ce musu ra'afatul khair ana gani da kyau ko suka nemi duk sabbin musuluntan da muke da mu ba su sunayensu da lambobinsu suka kira su akwai taimako da suka yi musu na kuɗi suka ba su kusan jika ɗari ɗari suka ba su akwai wanda ma ni da kai na ɗauke su cikin mota na kai su to wannan kun ga ba ƙaramin alkhairi ba ne kenan wannan tunatarwa ce ta ƙarin gwiwa na wannan da ake amsa duka na ƙoƙarin taimaka ma irin waɗannan kiristocin ne da ake koyar da su har yanzu ana koyar da su a wancan masallacin na na kurwa rushi wannan shine kenan malam yace haddathana muhammad ibn isa haddathana yahya ibn zakariya an ikrima ibn ammar an muhammad ibn abdullah ad-du'ali an abdul aziz ibn akhi hudhayfa an hudhayfa qala كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هزبه أمر manzon Allah ya kasance idan wani al'amari ya shigar masa cikin juna ko ya dame sa ana gane da ko sallah yana tashi yi sallah shi kuma wani idan wani al'amari ya dame sa kawai sai kunna karanta ba ana gane da ko shi a cikin wannan ne ɗebe kewa take to kun gani kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka shiga damuwa je ka yi sallah da yardan Allah za ka samu biyan bukata a cikin sallah ana gane da kyau ko wannan illa man rahima rabbi ka shiga damuwa kuma ka ƙara azaba akan azaba domin tabarin da kake sha azaba ce shine wani mai hikima yake cewa fa hal huwa aqilun man bata fi'lan yashqu li nafsihi fil ardi qabra fa aqbih bis sani'i sani'i qaumin idza lam yuhsinu lin nafsi sajra yace wai shin har yana da hankali wanda zai rika gina ma kansa ramen da zai fadawa a ciki mana har yana da hankali wanda zai rika shan abun da ya san cutar da shi zai ko ba ta cutarwa su da kansu sun sani kuma sun ma karanta sun ba rubuta ko cilasta musu aka su rubuta حدثنا هشام بن عمار حدثنا الهقل ابن زياد السكسكي حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال سمعت ربيعة بن كعب الأسلمي يقول كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكسنتي إنا كوانا تارد مأيكين الله آتيه بوضوئه إنا زوم سد أبون أرولسا وبحاجته da kuma biyan bukatarsa ma'ana in yana bukatar wani abu in shi in yi masa faƙala sai manzo Allah ya ce salni roƙanni faƙultu sai na ce murafaqataka fil janna ni ina son mukaftakar ka a aljanna ƙala a wa gaira zalik shin ba za ka roƙi wani wanda ba wannan ba huwa zaka sai ya ce manzo Allah ni dai wannan dai nake so ƙala sai manzo Allah ya ce masa fa'a inni ala nafsika bi kathrati sujud to ka taimaka mini akan kanka da yawan sujada ma'ana ina nufin yawan sallah wannan rabi'a yana ɗaya daga cikin sahabban da suka ba da kansu kawai don hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kawai ya ba da kanshi ga hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Anas uwar shi ta kawo shi ma'aihin shi ta kawo shi a matsayin kyauta ya rike ma manzon Allah hidima to shi wanga shi yayi shi ya kawo kanshi ana ga balagagge ya kawo kanshi haka yake ko da yaushe gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk bukatar manzon Allah yana yi to manzon Allah na jin daɗin zama da shi wata rana ya kama manzo Allah ruwan arwalla zai sallah dare sai ya ce masa rabi'a roki abin da kake so zan roki Allah ya baka shi ana gani da ke ko yace manzo Allah abin da nake so ni makwabtakar ka a aljanna manzo Allah yace babu wani tuzuru ne bai da aure a lokacin ana gane da kyau ko kuma talaka ne babu abincin da za a ci ma sai wanda ya dan samu na gidan manzo Allah shi yake ci amma bai ce aure ba bai ce kuɗi ba shi me yake so makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan soyayya ta kai soyayya kenan dama a duniyar bai yarda ba sai da yi makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine damo shi ka a zo a lahiran ma ka a zo a lahira ba makwabci bane a'a yanzu tunda dama ta samu a roƙan mishi kasance ne makwabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar Allah ka kara mana son manzon Allah manzon Allah ya ce masa kai makwabtaka da ni ba akwai wahala ka dai roki wani sai ce a ni dai wannan dai nake so sai manzon Allah ya ce masa to wannan fa addu'a kawai ba ta baka shi sai ka yawaita sallan nafila sai ka yawaita qiyamul layli ni manzo Allah yake so ya karantar da mu anan a ce addu'a kawai ba addu'a kawai baka baka ni baka baka aljanna sai an gama da ni sai an gama da shi sai Allah shi yasa Allah a ko ina sai ya ce alladhina amanu wa amilus salihati shi yasa Ali yake cewa fa'mal li nafsika qabla al-maut mujtahida fa inna marribhu wal khusran fil amali yace kai kokarin yi makanka aiki domin rabautar ka a duni a lahira ta ta'allaka da aikin da kai ne Allah ka ba mu ikon aikata alkhairi حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك في هذه الآية دنجل دوانا آية أنس يتي تتجافى آية إتتي تتجافى جنوبهم عن المضاجع متانا كركي gabbansu suna nisantar wuraren kwanciya ya da'una rabbahum khawfan wa tama'a suna roƙon ubangijinsu don saboda tsoro da kwaɗayin rahamarsa wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma game da abin da muka basu suna ciyarwa a hanyar Allah qala yace kanu yatayaqqazuna ma bayna al-maghribi wal isha'i yusalluna wannan ayar ta sabka akan wasu sahabbai ne da suka kasance tsakanin magriba da isha'i ma suna sallata suna sallata dare wa kana al-hasan yaqulu hasan shi kuma al-hasan ya fassara wannan aya da cewa qiyamul layli ana nufin dai sallar dare dai suke yi ana gane da kyau ko kenan dai wannan ayar tana fassara mana wani karin magana na Hausa da suke cewa ba kullum ake kwana kan gado ba ana gane da kyau ko su Hausa sun yi shi da wata manufa ce amma in mun kashi a wannan sai nuna muna ba kullum akan kwana akan gado ba ma'ana akwai radda ya kamata a ce ka kaurace ma gado zuwa ga bautarwa Allah madaukakin sarki حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس في قوله عز وجل دقى أنس دقى ندفن الله مبواي مدوككي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون mutanen kirki sun kasance kaɗan ne da dare suke bacci ma'ana sauran daren raya suke da ibada qala yace kanu yusalluna fi ma bainal maghribi wal isha sun kasance suna sallah tsakanin magriba da isha'i zada fi hadithi yahya ya kara a cikin hadithin yahya wa kadhalika haka ma wannan ayar ta tajafa junubuhum ita ma tana tana fassara wannan ne ma'ana dai Allah madaukakin sarki ya bayyana daga cikin siffar mutanen kirki kanu qalilan min al-layli ma yahja'un kadan ne da dare suke bacci sauran daren suna raya shi akwai shi ma har yanzu wani karin magana na Hausa mai muhimmanci suka ce yaro ba ta hankalin dare kai suna yaro ba ta hankalin dare ka yi suna wannan karin maganan mai kaihi guda biyu ne yana shiga a wajen alkai yana shiga a wajen sharri idan aka ce ga kasurgumin barawo da yi suna ya ba ta hankalin dare sannan yi sunan ko bai ba sai da ya ba ta hankalin dare me suke ni da ba ta hankalin dare shine dare kake kwana ko da daren ai daren an yi shi dan kwana ne ko to kai sai ka ce kai daren ba za mu kwanan ka ba ko kaɗan za mu yi yaro ta hankalin dare ka yi suna idan kaga wani matashi mai ilimi ana amfanuwa da iliminsa tabbas sai da ya hana ma kan sami runtsawa sha'ir ya ce tarumu la'izza thumma tanamu laila yaghusu fil bahri man talaba al'ali kana son ka ɗaukaka kuma kuma ka ce kai kwana daga sahiya sai daga marece daga farkon dare har zuwa ƙarshen sa yace ai wanda yake so ya samu ɗaukaka sai yayi sai yayi iyo a cikin me sai yayi iyo a cikin teku na kokari wani kuma yake cewa bi qadril kad tuktasabul ma'ani wa man talaba al-ula sahira layali wa man talaba al-ula min ghairi kaddin
أضاع الأمر في طلب المحال
ya ce daidai gwalgwadon ƙoƙarinka daidai gwalgwadon ɗaukaka da za ka samu a duniya da lahira ya ce kana son ka samu ɗaukaka kuma ka yi kwana ana gane da kyau ko a takaice da yawa masu girma yana son ɗaukaka sai an hana ido runtsawa ta duniya da ta lahira ma gaba ɗaya wallahu ta'ala a'lam malam ya ce babu iftitahi salatin laili bi raka'ataini babu mai bayani akan bude sallar dare da raka'o'i guda biyu haddathana ar-rabi ibn nafi abu tauba haddathana sulaiman ibn hayyana عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل إذا أيمكم يتاشد الدري فليصلي ركع قدابي ركعتين خفيفتين ركوئي قدابي وندسكي مرر سوو حدثنا مخلد بن خالد حدثنا إبراهيم يعني ابن خالد عن رباح بن زيد عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال إذا شيء رواية سيتي إذا سيكاو بمعناه سيكا ما أننسى زاد أما شيء رواية سيكارا ثم ليطول بعد ما شاء تباين وننسي سوي تاين ديكسو قال أبو داود روى هذا الحديث روى هذا الحديث حماد بن سلمة وزهير بن معاوية وجماعة عن هشام عن محمد أوقفوه على أبي هريرة سوسن سيد حديث أبو هريرة مجانا أبو هريرة وكذلك رواه أيوب وابن عون أوقفوه على أبي هريرة ورواه ابن عون عن محمد قال فيه ما تجوز شيء رواية سياتي فيه ما تجوز ميمكن خفيفتين معناه سيتي كسويتا أتكنسو wannan hadisin guda biyu suna bayani akan yana daga cikin sunna ana gane da ko yana daga cikin sunna in za ka fara ƙiyamun laili kamin ka fara raka'o'i masu tsawo ka yi raka'o'i guda biyu marar tsawo sunna ne ana gane da ko kamin a fara masu tsawo a yi biyu marar tsawo malamai sun yi kai kawo me hikimar yin haka wasu malamai suka ce manzon Allah yana yin haka ne dan saboda raka'atai rudu raka kun san in kai arwalla ko da ba dan kai sallah ba sunna ne kai ne kai nafila raka a guda biyu to suka ce dan wannan ne wasu suka ce a'a manzo Allah nan yana koya mana ne at-tadarruj bi mataki a wajen ibada an fara da masu sauki sai a yi sai a yi masu me sai a yi masu wahala ana gane da kyau ko wannan shine kiran hadisi na karshe malam yake cewa حدثنا ابن حنبل يعني أحمد حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن أبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل للي من ظن الله أن تنبيس أي الأعمال أفضل دقتك أيك والنيني هكو والني قال سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي طول القيام ana gane ke ko tulul qiyam shine tsawon tsayuwa ma'ana an tambayi malamai suka ce ana ana nuhin wacce sallah ce ta hi shine al'amal da ake nuhi anan wacce sallah ce ta hi sai manzo Allah yake sallar da aka yi tsawon tsayuwa a cikin ta kenan idan kuka lura da wannan hadisin za ku gane cewa wa'anda a lokacin qiyamul laili suna neman masallacin da ba a jimawa a tsaye to suna barin mafi mahimmanci ne akan mai mahimmanci masallacin da ake jimawa tsaye to su suka yin daidai akan masallacin da mi ba a himmi ba a mi ba a jima sosai domin manzo Allah ya ce sallan nafil da ta ita ce wanda aka himi aka yi jimawa aka yi dogon tsayuwa kina in ka gane wannan hadisin ba za ka kaurace ma masallacin ku boye dan saboda ana jimawa a tsaye har ka har ka ji wasu suna gigara wani shi wancan in ya kama kamar bai son ya tsaya ana gaya da kyau ko hasu za ka ga in limami uku ne gudan an kishi wai da saboda jima yake a tsayi alhali kuma shine ke yin sunna ko domin ita kiyamun laili mutum yana iya tsayuwa yadda yake so ta nafila ce in kai limami ne a ce ka tsawaita amma ta farilla ce aka ce ami a tsawaita don ita dole ce mutum ya zo amma ita nafila ba a ce dole sai ka zo ba kenan in ka zo kai ka kawo kanka Allah gaya da kyau ko kenan dan limami ya jima ba ya da ni bai bai lahin komi ba bai yi makruhi ba dan dama ita sallar ana so a me ana so a jima a tsaye kina yana da kyau uwa masu girma mu fahimci wannan mas'alar ah, wannan mas'alar da kyawu ina tsammanin nan ya kamata mu dakata kuma abun abu mai daɗi babu eh, karatun da zai biyo a gaba dukkanin shi akan sallar tarawihi ne da kiyamul laili kuma kun gani eh, sun sun fuskanto ko wannan shine kenan insha Allah a nan zamu dakata kenan akwai sanarwa guda biyu eh, sanarwa ta farko shine in Allah ya kai mu gobe maimakon tafsiri akwai wa'azi da wasu matasa suka shirya a wannan masallacin da Dr. Suleiman Ismail da kuma Sheikh Faisal za su gabatar mana guda yi wa'azi guda yi ta'aliki ne in yi gabatarwa kenan gobe insha Allah bayan magriba wa'azi ne za a yi akan hukunce hukuncen hukunce hukuncen azumi bayan shi kuma kamar yadda kuka sani a shekarun baya a cikin Ramadan muna ci gaba da littafin da muke misali a ba- a bara a cikin azumi mun yi ne a cikin azumi mun yi karatun sunan Abi Dawud to a bana ma na so mu yi hakanan to dalilin wata larura hakan ba za ta samu ba dalilin wata larura inda Allah ya samu ka samu larura ta warware kamin lokacin za a yi amma in ba a samu ba kenan eh, sai a yi haƙuri kenan cikin ramadan babu karatun da za mu yi sai dai akwai tafsirin da ake yi a wannan masallacin ɗaya daga cikin malamai daga nigeria kuma juma'a mai zuwa za mu yi karatu in yi so sai kasance juma'a mai zuwa shine karatu na ƙarshe in allah ya so muna fatan allah ya kai mu gobe da kuma ranaku masu zuwa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah